له فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan safiya ta sha uku ga watan Ramadan hijirar aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara 2025 miladiya ci gaba da majalisun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan markazi na mai albarka mai kazu imam dani tahfiz alqur'ani wa ulumi da ke nan biyar okwata cikin garin azumi jihar Bauchi Najeriya sannan muna karatu cikin tafsiri muktasar na wato ainihin ma'alim tanzil tafsirin imam al-baghawi wato tafsiri mai suna taysir rahman fi ikhtisar tafsir muhyi sunnah al-baghawi musamman ma'alim tanzil na al-abd al-faqir taqabbal Allah minna wa minkum jami'an ayoyi da muke ta karanta ayoyi ne da suke magana akan bani Isra'il akan Yahudawa yanda Allah ta'ala yake musu ni'imomi masu tarin yawa su kuma suke fuskantar waɗannan ni'imomi da kafircewa ba dan koyi ba Allah ya kawo mana wannan kisoshi sai saboda kai idan Allah ya maka ni'ima karka ne karka kafirce mata kun ga yanda abinci yake sauko musu alman wasalwa sannan ga ruwa a wadace ba tare da ka sha wuya ba ka yi doguwar tafiya ba ba tare da ka je rijiya ka ja ba amma duk da haka su wannan ba a musu ba su gata ba a musu gata ba hasali yan ta'adda suka zama duk annabin da ya zo musu da abin da ya saba musu sai kuma su su wato ainihin kashe shi wannan kenan sannan kuma aya da muka karanta jiya ta ƙarshe mun ji yadda Allah ta'ala ya wato ainihin ɗauki alƙawari gare su sannan kuma ya ɗaukaki dutse a saman su sannan musu umarnin su riƙe abin da aka ba su wato ainihin bijiddin wa ijtihad bi quwwa su riƙe shi da gaske amma kuma me suka juya baya ba su ba su abin da aka sa su ba wannan dai duka shi su ne yahudawa Allah ta'ala in yace su gabar sai su yamma an gane kun gare an ce su shiga ƙarya suna masu mai risinawa suna masu shiga hiffa amma ga da suka shiga suka shiga da jan gindi kuma suna habbatun fi sha'ara an gane wannan in ya nuni akan wani abu kamar yadda na faɗa yana Allah ta'ala na jan hankalin mu cewa waɗannan mutanen fa kar mai irin abin da suka suka aikata Allah ta'ala ya shirya da mu yau dai ci gaba da bayani akan wato ainihin su waɗannan Yahudawa da ma wato mutanen Annabi Musa yanda kissar Bakara din ta zo ta faru a tsakankanin su sunan sunan surar ma kenan ko suratul Bakara yau kuma insha Allah ta'ala shine karatun da zamu ji على رمى كانت تغنى أيدي مفعلة لسوء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين To ga wata kissa daga cikin wato ainihin kissar wani sashi na Yahudawa. Allah ta'ala yake cewa wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt yana faɗa dangane da bani Isra'il cewa haƙiƙa kun san waɗanda suka ƙetare iyaka a cikin ku wato ranar Asabar faƙulna lahum sai wato cikin asabat kenan faƙulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan khasi'in wato ku kasance birrai wato kaskantattu faja'alna hana kala lima bayna yadayha sai muka sanya wato ainihin wannan juyar da su din suka zama birrai na kala lima bayna yadayha wato ya zama uquba na daga waɗanda suke rayu da su waɗanda suke tare da su wa ma kalfa da wanda za su biyo bayan su wa maw'izatan lil muttaqin kuma ya zamo wa'azi ne ga masu takwa qawluhu ta'ala wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt wato haƙiƙa kun san waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikin ku a wato ainihin asabat asabat ɗaya ne daga cikin kwanakin sati an gane yawa daga juma'a asabat take biye da ita lahadi litin talata larba alhamis to waɗannan wasu yahudawa ne wato ainihin wani bangare nasu da aka Allah ta'ala ya musu kashe din cewa kowace rana su je su su amma banda ne banda rana asabar to amma kuma sai suka ne sai suka ƙetare wannan rana ai jawazul had i'tadaw din nan shine ai sun ƙetare iyaka wal qissatu fihi wato kissa cikin wannan annahum kanu zamana Dawud alaihi salam bi ardin yuqalu laha aila an gane a zamanin annabi Dawud akwai wani gari da ake ce da shi Aila harrama Allahu alaihim sayda samaki yawma sabti Allah ya haramta musu su ranar asabar فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لأمنها وتسيدم كيف يرانا أصبت ba wani kifi da yake ragewa a ruwa face sun taru guri guda har suna fitar da hancinsu daga ruwa saboda aminci ma'ana rana asabar su kifaye sun ɗauke ta rana ta ne tashar holiya da wasa saboda babu wanda zai kawo musu hari sannan ku ga rahamar ubangiji rana kwana shida an ce duk su je su kamo kifi amma iya rana ne sai aka ce kasi an gane ita ma din Allah ya ce kazalika nabluhu bima kanu yafsuquna an gane can kenan cikin suratul araf واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون saboda fasikanci da suke ne Allah ta'ala ya haramta musu asabar sai zama ba ranar da kuma suke ganin kifin a wadace sai ranar me sai ranar asabar sauran kwanaki kuma in kaje sai ka ina baka samu kifaye da yawa an gane amma Allah ya ce mun jarraba su ne saboda me fasikanci da su kenan fasikanci yana janyowa arziki ya ta tunkaro ka sai zaka cafke shi sai ne sai ya gudu yawa idan mutum Allah yana cewa yayi yana fita daga umarni na ubangiji ta'ala hatta la yura al-ma'u min kathratiha rana asabar har ba a iya ganin ruwa saboda me wato ainihin yawan kifaye kenan zaka ga ruwan baki irin an gane masu su wanda suke kusa da kogi sun ce in kifi ya tunkaro haka zaka ga ruwan baki irin kifaye suna ne suna wannan kuma kaga suna ta wasa su tsalle wannan ya koma duka saboda aminci fa idan madha sabt idan asabar ta shude taghraqna sai su nutse wa lazimna maqla al-bahri sai su je can zurfin kogi fala yura shay'un minha ba za a ga wani abu daga me daga kifayen nan ba kazalika qawluhu ta'ala wannan fa shine fadin Allah id ya'duna fi sabt yayin da suke ketare iyaka rana asabar id ta'ti mihitanu yawm sabtihim shur'a to yayin da kifayensu suke zuwa musu ranar hutun nan ko shurwa'an bi kasra kenan da yawan su wa yawma la yasbituna la ta'ti ranar da ko ba sa hutu sai ga gaba kifin thumma inna shaytan waswasa ilaihim wa qala to anan sai shaytan daman ya fi kusa da su sai zo yake musu waswasi yace inna ma nuhitu man akhliha yawm as-sabt ai sani kawai an hana ku ku kama ne ranar asabar فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر to anan sai wasu mazaje suka nufa suka tona wato ainihin bunguna wani ɗan ƙananan rafi ko a gefen wannan kogi ɗin sai suka tona waɗannan wato ainihin bungogi ɗin wa sharra'u minhu ilaiha al-anhar sannan suka yi hanya suka wato ratsa yanda ruwan in ya zo zai biyo ta wannan mi in ya shigo kogin to zai na biyowa yana shigowa wannan bunguna ɗin da suka yi. Fa idan kanat ashiyatul juma'a, wato idan yammacin juma'a yayi fatahu tilkal anhar sai su je su bubbuɗe wannan mai ƙananan rafukan da suka yi a kewaye da da wannan kogi ɗin. Fa aqbala al-mawju bil hitan ila al-hiyad sai ya zamo idan wato ruwa ya koro igiyar ruwa ta koro sai tana jefowa kifayen suna suna faɗawa cikin waɗannan bungogi da suka yi fala tadna ala khuruj li bu'd umqiha wato yanda suka yi kifayen ba su iya fitowa saboda zurfin wannan rafi da suka tona wa qillati ma'iha da kuma karancin ruwa kifin gurin ba ruwa da yawa don haka in ya fada ga zurfi shikenan ba zai iya fitowa ba fa idza kana yawmul ahad akhaduha idan ladi tai ko sai su zo sai su kama ku ji yahuda wai an ki cin buri an sha mene ba shi an sha romansa duk dai ɗaya kenan ba kyau wannan a musulunci an gane ba kyau kamar yanzu da yawa kuɗin ruwa haka aka masa riba riba yawanci yanzu banki sai suka zo da wani salo cewa ne ba za mu baka kuɗin ruwan ba ai ba kyau amma da yaka nuna mana abin da za ka saya sai mu saya sai mu ɗora riba sai mu siyar maka sai kana ba mu a hankali idan ka je kai lissafi sai ka ga abin da aka ɗora ma daidai yake da wancan bankin da za su baka kuɗin ruwa suka ɗora percentage jama'a babu karban hasana ne a baka bashi yanda yake kawai ka dawo da shi ko ba za a iya ba ne amana wata hila ne wani wayo ne cewa ba za mu baka kuɗin ba in mun baka kuɗin to ai mu mi muka fa'idanta dan haka ne nuna mana me kake son saya sai ka she gida dan haka in ka je bankuna normal bankuna da suke ba sa jingina kansu da musulunci duk da wani professor mu dama ya ce da wuya ka ga wani bankul islami ma da wasu jaiz bank din nan duk sai ka je kai mu'amala da sai ka ga ba wani abu jaiz an gane abun ma'anan jaiz shine halal bankin halal sai ka shiga cikin su sai ka ga akwai wasu abubuwa da suke bata amma kuma za a iya ai bankul islami din wannan islamic bank din za a iya yin sa da tsari mai kyau a samu karban hasana ka ba mutum bashi mai kyau nan dai kun ga abin da yahudawa suka yi ko fa fa'alu zalika zamanan wa lam tanzil alaihim uquba sai tsawon zamani suka aikata haka to uquba bata sako ba shi kuma to daga cikin illar mai aikata zunubi idan ya ga yana ta yi yana ta yi ba a kama shi da uquba me yake zata ruwa ta sha to kuma Allah mun faɗa yana jinkiri amma baya mantuwa yau za ka iya kai ta tsiyarka shekara da shekaru kai wacce ta kai ta fir'auna ma da ya shekaru ɗaruruwa amma kuma ranar da Allah ta'ala ya kama fa shi yasa kula dangane da azzalimi Allah cewa ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun sai ce mi innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar wato kada ku zaci fa in azzalimi yana abu Allah gafala yake ya rabu da shi ne a jinkiri yake masa zuwa ranar kin dillanci da Bahaushe yake faɗa don haka dai fatajarahu ala zambi don haka sai suka doge akan wannan zunubi wa qalu suka ce ma nara sababa illa wa qad uhilla lana suka ce ai abin da yasa ka ji shiru ba abin da ya faru ko to halatta mana wannan rana akai alhali ai an samu wasu cikin su suna ne wa'azi ko har wasu kuma suke cewa lima ta'iruna qauman illahu muhlikum aw mu'azzibuhum azaban shadida masu wa'azin suka ce ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun sai suka kasu kashi uku wasu suka zo 'yan ƙarya ɗin nan wasu suka zo suke aikata wannan su ɗin irin wannan hila ɗin wasu kuma me suke musu wa'azi domin su yanke musu hanzari kuma tsammani za su tsorita su yi daukar Allah wasu kuma suka ce ku ya kuke ta wa'azi ne ina ruwanku da su sai suka ce a muna yanke musu uzuri ne to shi yasa an kaga mutum yana barna karka ce ba za ka hana shi ba za ka yanke masa ne hanzarin wannan abin ka ce babu kyau yau an gane wannan abin ka ja hankalin cewar babu kyau sai ka ga in Allah ya shirye shi ya dawo daidai dan haka dai fa akhadhu wa akalu sai suka wato kama kifayen kuma suka ci wa mallahu suka yi bandasu wa ba'u suka siyar washtarau suka saya wa kathura malum dukiyarsu ta yawa falamma fa'alu zalika yayin da suka aikata haka sara ahlul qarya har suka zama ma abota alqarya wa kanu nahwa min 70 alfa wato sun kasance kusan kimanin wato mutum dubu saba'in kun ga da yawa adadin mutum dubu saba'in da yawa talatata asnafin to sai suka kasance ne bangarori uku sinfin amsaka wa naha wani sinfin ba su yi ba kuma sun hana a yi to wannan fa su ne mafi alkhairi ba sa ba sa ketare iyakar Allah kuma in sun ga ana ketarewa suna ne suna hani waɗannan in tsira ya zo su suke fara tsira wa sinfin amsaka wa lam yanha wani sinfin kuma ya kame amma bai hana ba wa sinfin haka alhurma wani sinfin kuma me ya ketara alfarmar ubangiji wa kana nahu nasnai ashara alfa masu hanin masu wa'azin su ma adadin su mutum dubu goma sha biyu ne falamma abal mujrimuna qabula nusahim yayin da mujrimai masu laifin nan suka ƙi su karɓi wa'azin su qalu sai waɗannan wanda ba sa yin kuma suke wa'azin suka ce wallahi la nusakinukum fi qaryatin wahida suka ce wallahi ba za mu zauna gari ɗaya da ku ba to kun ji yanda ake yin an gama su laifi an hana su an hana su sai a basu haka annabi Ibrahim ya ko da ya wa'azi ya wa'azi suka ki yace inni muhajirun ila rabbi sayahdin yace zan yi hijira zuwa ga ubangiji na tsammani Allah zai shiryar da ni da sannu Allah zai shiryar da ni kuma mai lokacin da ya wannan hijira din wa habna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya ko Allah sai ya sanya albarka ya bashi ya bashi ya bashi aya kuma duk annabawa da ka annabi Ibrahim har ka annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa zuwa tsotson annabi Ibrahim saboda ya kaurace wa sabon Allah mu me yasa kana gani ana aikata sako ka hana an ki hannuwa kuma ba za ka bar gudu ba caca ake lido da ta waya da ta fili ka hana masu yi suka yi to ka tashi a gudu in ka zauna ka yarda da wannan lido din da ake kuma lido da ta waya da ta fili duk haramun ne an gane ai da lido din har ta kwamfuta ana yi ko to ita biyan da aka yi ta haramun ce a yi ta a waya a yi ta a kwamfuta a yi ta a takardarta to wannan haramun ne da haka in ka je ka ga masu barna tashi ake ka je federal locus ka ga wasu suna shan giya ko wasu ka je wata anguwa sun kunna wiwi ka musu wa'azi suka ƙi daina ka tashi ka bar gurin idan ba haka ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce wallahi ko ku yi umarni da ke kya ku yi hani ga mum- daga barin mummuna ko yana dab Allah ya sauko muku da uquba ta game ku du kuma in ku roƙe shi ba zai ɗauke muku ita ba kun ga hatsarin ka ga barna ka hana ko ka ƙi tashi a daga wajen mi wajen barna kuma ai Allah ya faɗa mana da ko وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث سيتي إنكم إذا مثلهم ko in ba ku tashi ba ana izgili da ayoyin Allah to kenan kuɗin irin su ne an gane kuwa dan haka dai masu hannun nan sai suka ce wallahi ba za mu zauna gari ɗaya da ku ba fa qassamul qarya bi jidari an gane sai suka raba garin da katanga wa abaru bi zalika sanatayn an gane suka raba tsakaninsu wato ainihin shekara biyu fala'anahum Dawud alaihi salam to dama mutanen Annabi Dawud ne ko sai ya tsine musu an gane wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya fishi da su li israrihim ala al-ma'siya saboda dogewar su akan sako kenan abin da yake janyewa tsinuwar Allah da fishin Allah akwai mutum yana aikata sako kuma ya doge baya tuba akwai alkhairi in ka aikata laifi ka ka gane kai laifi kai sauri kan dan aljanna fa ba ba sa aikata laifi bane gashi can wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin daga cikin sufas walladhina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu kundi wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru al-'amilin da haka yan aljanna suna aikata laifi amma fa suna gaugawar me duba kuma ba sa dogewa to sharri ya kare wanda zai na aikata laifi kuma ya doge an gane a kai don haka dai sai tsinuwa ta same su da fishin ubangiji fa kharajan nahuna zata yaumin masu hannun nan wani ne sai suka fito min babin daga kofar su walam yakhruj min al mujrimina ahadun sai suka ga waɗannan masu sufa ba wanda ya fito walam yaftahu babahum to kuma ba wanda ya bude kofa saboda sun yi katanga a tsakaninsu da dole sai sun bude kofa ko sun haura ta katanga su gano su falamma abta'u yayin da suka jinkiri ba su fito ba tasawwaru alaihim alha'ita sai suka hauta katanga suka leka fa idahum jami'an qiradatan laha aznabun yata'awuna du sai suka gansu mutum kusan dubu nawa kenan sittin da wannan abu din gashi dukkan sun zama ko 50 da wani abu sun zama birrai suna kuka irin na birrai fa makasu salasata ayyamin summa halaku suka zauna kwana uku suka halaka walam ya wannan gaba tana da muhimmanci walam yamkus maskun fauka salasati ayyamin wala mai tawaladu to shafe su da aka suka zama birai dinnan ko bai ketara kwana uku ba kuma ba su haihu ba kenan kar wani yanzu ya zo ya ce mana mutum biri ne asalinsa an gane kuwa yawwa wannan ƙarya ne ai kafin yawwa kafin wannan kissar ma ai akwai mutane kuma da ta faru aka mai da su birai kwanansu ma da yace ba su ketara uku ba ko sannan kuma ba su haihu ba amma yanzu ana kantar da mu a makarantun boko shi mutum biri ne ko ba a wannan har fosta ake a zana cewa gashi matakin da ya ringa bi har ya zo ya rasa jela har ya zo ya rasa gashi a wannan su ne birai mu mu asalin mu daga annabi adam ne sannan iyayenmu sai muka fito daga tsakon iyayenmu an gane shi yasa duk al'ummar da ba ta karatu an cuce ta kun ga ai gashi a littafin mu na musulunci to in ba mu karanta musulunci ba shi wancan din da aka ba mu shi za mu karba mu yi mu yadda da shi shikenan mun bata shi yasa mu tashi ne karatu ba abin da ya kai karatu in ba ma karatu wallahi bayi za mu zama Allah ya shirye da mu qala Allah ta'ala Allah sai ya ce fa qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan amru tahwilin wa takwinin ku kasance birainan umarni ne na wato rikida da kasantuwa khasi'ina mub'adina manesanta matsurudina korarru daga rahamar ubangiji faj'alnaha ay ja'alna uqubatahum bil mashi nakalan wato sai muka sanya wannan uqubar ta shafe su din nakalan ay uqubatun wa ibra ta zama uquba da izina lima bayna yadaiha na daga abin da yake gaban su waɗanda za su suke tare da su kenan suke zamani da su wa ma khalfa da wanda za su biyo bayan su wa mau'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi ne ga masu mai takwa lil mu'minina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai wa'azi ne ga mu'mine daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam fala yaf'aluna mithla fi'lihim saboda kasu aikata irin aikin su jama'a kenan wannan Allah ya kawo mana kissan nan saboda kar mu aiki irin nasu na me wannan zamba Allah ya ce ka aikata abu kaza kai kuma sai ka juyar ka ce ai ba haka aka ce ba kuma wallahi akwai masu yawa an Allah ya ce kai kaza misali Allah ya ce a bar gemu ga iyakar gemu abu ne sananne ko to sai mutum jiya ake ko na sai ya bar dan nan shosh sai kaza to duk wannan me hadisai da suka zo a fili suke cewa ne a'ful liha an gane ku cika gemu ku saki gemu ku aske gashin baki ko ko nan duk gashi mun karkaranta a darussan mu da muke na baya karatun fiqh dan haka hadisai ne ga suna a fili to amma ka gane a mutane suna suna wannan suna suna jijjin kitarwa ko kuma a ce maka ka ɗage tufa sai mu sai ce annabi ya ce ko yala in ka take din dan girman kai ne idan in ya take ba dan girman kai bane la la la la in annabi ya ce kai ba wani juyarwa babu wani ne kawai ayi a karba ayi sannan mu fahimta cewa illa ku ga sabo ku ki hanawa hadisi ɗaya kawai za a ambata mana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin masu ƙetare dokokin Allah da masu hana kamar mutane da suka kawo jirgin kwale-kwale sai wasu a sama wasu a ƙasa yana da wannan kenan step a sama da kuma step a ƙasa ko to na sama sai ya zamo su ne suke iya ɗiba ruwa kai tsaye na ƙasa in za su ɗiba ruwa sai sun hawo sama sun me sun ɗiba sai suka samu na sama cewar mun takura muku yanzu abin da zai faru maimakon duk ɗiban ruwa sai mun hawo sama mun ɗiba ku ba mu dama mu fasa ƙasa ƙasan jirgin ruwa kawai ruwa yana shigo mana ba tare da ni ba tare da mun matsa muku ba annabi ya ce idan suka kame hannunsu kar ku aikata sun tsira du idan kuma suka ce mi matsiyata ku je ku ƙarita to du za su halaka to hakan masu ɓarna ne da masu hali idan aka ga ɓarna sai muka je muka kame hannun masu ɓarna duk za mu tsira Idan kuma muka ce mu rabu da su ‘yan boda suna ta yi, iskancinsu muka ce ba za mu yi wa'azi akan hatsarin boda ba, kidnappers suna yi, muka ce ba za mu ce wa turji ya ji tsoron Allah shi da yaransa ba akwai me ranar ƙin dillanci ba. Duk tsoro ya kama ku kuka iko, to idan ukuba ta zo sai ta game ku gaba ɗaya. Don haka idan an game barna, a ce masa wannan abu da kake laifi ne kuma barna ne ka ji tsoron Allah ka daina. kuma hakan kar ne zargi mai zargi ya kama mutum amma in har tsoro zai na kama mai wa'azi ko to Allah masu wa'azi na hakika ya ce alladina yuballiguna risalatin layi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi wallahu ya'simuka minan nasi kai mai wa'azi haka ne balligh anzir an gane mutum ya gargadi amma tsoro ya kama ka ka ce ka je zamfara ba za ka kira turji ka ce ya ji tsoron Allah ba to a kai ba mai wa'azi ba ka faɗa mana ya ji tsoron Allah abin da yake ba addini ba ne abin da yake ba fulatanci ba ne fillo ma ba a san su da wannan ba abin da yake ba hausawa ba ne ka kama mutane kana cin zarafin su to don haka mutane in sun ga barnami suna ƙoƙarin hana ta idan ba haka ba fa hadisi ingantacce annabi ya ce Allah sai ya game mu duk da azaba kuma lokacin mun ɗaga hannu mun ce Allah mun tuba ba zai kula mu ba dan haka in mun ga barna muna tashi muna wa'azi Umar jiyan da ka ganta ba ruwanka da cewar ai yaran suna da makami kai ma kana da makami shine zikirin safiya da maraice yawa dan haka ka je ka isar da sakon Allah in ka ga mutane suna ba daidai ba a musu wa'azi Allah ta'ala ya shirye mu mu je mu kissar bakara
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما فتح تعملون Allah عليك Eh, na'am wannan ayoyi ko waɗannan ayoyi su- za su yi mana bayani akan yanda su Yahudawa suke ne wato yanda dama suke bayan abin da muka ji Eh, Ubangiji ta'ala yake cewa wa idh qala Musa li qaumi ka ambata musu yanda annabi Musa yake ce da mutanansa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara to lalle Allah yana umartan ku da ku yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa suka ce yanzu kana riƙonmu ne a baban izgili qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili nabi Musa ya ce ina neman tsarin Allah na kasance daga jahilai qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qalu sai suka ce ud'u lana rabbaka to ka bai- roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma hi ya bayyana mana ya take wannan saniyar qala annabi Musa ya ce innahu yaqulu innaha baqara wato lallai shi ubangijinku yana cewa saniya ce la faridun wato ba babbar saniya ba mai shekaru wala bikrun ba kuma me wato ainihin s- wato budurwar saniya ba awanun baina zalika tsaka tsaki take faf'alu ma tu'maru to ku je ku aikata abin da aka ce ku yi qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launa qalu sai suka ce ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launa ya mana bayanin ya kalarta take qala annabi Musa ya ce innahu yaqulu innaha baqaratun safra wato yana cewa saniya ce fatsa faqi'ul launuha wato wanda launinta ya ci fatsi gaba daya an gane tasurun nazirina tana dadada duk wanda ya ganta masu kallanta qalu suka ce ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina yadda yasa ake ma- bana bayanin ya take saniya nan ta ta rikitar mu wa inna insha Allah la mutar kuma Allah da zane mu shiryu qala yace innahu yaqulu inna baqaratun la zalulun wato yace ubangijinku yana cewa saniya ce ba forarriya ba tusirul ard wacce take hudar ƙasa wala taskil harsa sanan ba ta shayar da gona musallamatun ta kubuta daga waɗannan lashiya tafiya kuma ba ta da wani ratsin kala in ba kalar jikinta ba qalu suka ce al'ana ji'ta bil haqq to yanzu ne ka zo da zance mafi gaskiya fadhabahuha sai suka yanka ta a wannan lokacin wama kadu yaf'aluna Allah ya ce ba su kusa su aikata ba wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha kuma hakika kun kashe rai wanda kuka yi sabani ciki wannan kuma shine farkon kissa an gane duk da ya zo a ƙarshe amma kuma shine farkon kissa wannan kashe ran shi ya janyo aka ce a yanka ne a saniyar to wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da abin da kuka kasance kuna boyewa fa qul nadribuhu bi ba'dihha sai muka ce ku duka wannan mamaci da sashin saniyar kazalika yuhyi Allahu al-mauta kamar haka Allah yake rayar da matattu wa yurikum ayati yake nuna muku ayoyin shi la'allahum la'allakum la'allakum ta'qilun tsammani za ku hankalta thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik sannan sai zukatan ku suka wato kaikashe bayan haka fa hiya kan hijara wato zukatan suka zamo kamar mai dutse awa shaddu qaswa ko ma sun fi shi kaikashewa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru min minhu al-anhar kuma lalle daga duwatsu akwai wanda koramai ke kecewa daga gare shi su bulbular da ruwa wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma sannan daga duwatsu akwai wanda ke kekecewa sai ruwa ya fito daga ciki wa inna min hala ma yahbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai wanda ke faɗowa daga sama saboda tsoron Allah wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah bai kasance wato ainihin gafalalle daga abin da ko daga barin abin da kuke aikatawa ba qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa idh qala Musa liqaumi ka ambata musu yayin da Annabi Musa yake yace da mutanansa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara lalle Allah yana umartan ku da ku yanka saniya wal qissatu fihi wato kissa a cikin wannan أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير wato a bani Isra'il an samu wani mutum ne mai kuɗi to yana da ɗan baffa kuma mai talaka la warisa lahu siwa kuma shi ɗaya zai ci gadon sa duk ƴan uwan su mutu ko kuma babu su an gane balan ma tsala alaihi mautu yayin da shi wannan ɗan baffan ya ga wannan baffan wannan ɗan uwan nasa mai kuɗin bai mutu ba ko ya daɗe bai mutu ba to fa qatalahu qatalahu liyarisahu kundi sai ya kashe shi saboda ya ci ne a musulunci to in ka kashe mutum dan ka ci gado baka cikin magada an gane to sai ya aikata haka kwaɗayin abin da zai samu na dukiya tunda shi ɗaya zai ci gada wa hamalahu ila qaryatin ukhra kafin mu wuce gaban nan kinan kana da dangi kan ka musu rawar kuɗi in kana da kuɗi da Allah abin da ya zanyo na ruwa yana so ya aure shi dan bafan na ya kaza kuma ya ga ga wannan yana da kuɗi ya hana shi an gane yana so a taimake shi an a taimake shi zai ga to kawai ba zai kashe shi ma shortcut way zai iya zama haka dan haka dai in kana da ƴan uwa kana musu alheri zaka toshe fitina da yawa amma in kana da ƴan uwa ka rike da kai sai matarka da ƴanka to ka bude kofofi nan ko ƴaƴa kuma kake da su ba ka kyautata musu kana da kuɗi ka makale ko wallahi tasirin za su na shiga ɗakin ka suna ɗiban kuɗi za su ɗaya rufin kwano su shiga su ɗaya abin da suka ɗiba Allah shi yadda mu wa hamalahu ila qaryatin ukhra wa alqahu bi fana bi fina'ihim sai ya dauke shi to da ya kashe shi ya kai shi wani gari ya jefa da shi a filin gari thumma asbaha yatlubu sa'arahu sannan kuma sai yazo yake neman fansar wato ainihin dan uwansa waja abinasin ila Musa yadda ai alaihim alqatl yama ɗebo wasu mutane ya kawo su wajen annabi Musa ya ce waɗannan fasu suka kashe min dan uwa fa sa'alahum Musa fajahadu annabi Musa ya tambaye su suka ce ba su bane washtabaha amrul qatili ala Musa to anan lamarin wannan wanda aka kashe kuma sai ya gauraya annabi Musa kenan annabi Musa bai san gaibu ba annaba kowa da ya san gaibu kuma annabi daya ibn taymiya ce sun fowa ne cikin duniya to kenan in har annabi a matsayin sa wanda ya ketare wali irin waliyan mu ma na zamanin nan ƴaƴan rigirigi da dangin rigirigi da su kansu rigarigai ne ko shine na mai rigirigi in su ne waliyan to kuma ina sha'ani yake an gane ka ga mutum ya taki ya ci gore bai yi burosh ba ya yi rauni kamar mahaukaci ya yi kaza duka awa shi ne wali Allah ta'ala ya shiryar da mu to annabawa ma da ke suka ketare waliyai ba su sani ba da shi yasa wannan lamarin wanda aka kashe sai gaurewa annabi Musa fasa'alu Musa an yad'u Allah sai suka nemi annabi Musa to ya roki Allah mana li yubayyana lahum bi du'a'ihi saboda Allah ya bayyana musu ta hanyar addu'ar annabi Musa fa amarahumullahu bi zabhi baqarati to sai annabi Musa ya addu'a to sai Allah ya ce to a yanka saniya fa qala lahu Musa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara annabi Musa sai ya ce to Allah na roke shi amma ya ce ku yanka saniya baqara na kira kowace iriya tufidul umum saniya kawai ku je ku riga ku siyo saniya ku yanka qalu sai suka ce atattakhiduna huzwa ai tastahzi'u bina izgili yanzu kace mana nahnu nas'aluka an amri al-qatili mu muna tambayan ka dangane da lamarin wanda aka kashe wa ta'muruna bi zabhil baqara kai kuma kana cewa mu yanka saniya wa inna ma qalu zalika sani kawai sun faɗi haka li bu'di ma bainal amrayni fi zahiri saboda nisan abin da ke tsakanin wannan lamari biyu a zahiri fa amma walam yadru mal hikmatu fihi to ba su san me hikimar ba to kuma in Allah ya maka umarni da abu ka san hikimar ba ka sani ba to ka me ka aikata yanzu Allah ya ce mun je maka mai dawafi bakwai gashi Ka'aba ce ka kewaya ta bakwai in ka gama yi raka'a biyu in ka gama yi safa da marwa je ka da in ka gama yi aski ka san hikimar ba ka sani ba sami'na wa ba qara hamza huzuwan wa kufu'an bitakfifi to Hamza ya karanta huz'an kuf'an ta can suratul ikhlas haka ya karanta da takfif an gane wa qara da akharun bi tasqif sauran sun karanta me huzu'an kufu'an wa bi tarkil hamzati hafsun shi kuma wato hafs ya wato bar hamza ya ce huzwan kufuwan an gane qala musa sai annabi musa ya ce a'udhu billahi amtani'u billah ina neman tsarin Allah ana kuna minal jahilin da na kasance daga cikin jahilai ai minal mustazi'ina bil mu'minin ai ina neman tsarin Allah na kasance cikin masu yawan muminai izgili falamma alima alqawm yayin da mutanen suka san anna zabhal baqarati azmun min Allah azza wa jal cewar yanka saniyan nan fa umarni ne daga wajen ubangiji istawsafuha sai suka nemi to a siffanta musu ita shine fa zalika qawluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ai ma sifatuha ka roƙa mana ubangijinka ya mana bayanin ya siffanta take qala Musa sai annabi Musa ya ce, Innahu ya ƙulu, ya ni fasa'ala Allah ta'ala faƙala, ai yana nufin sai Allah, sai annabi Musa ya roƙi Allah sai ya ce, Innahu lalle shi ya ni Allah ta'ala ya ƙulu, yana nufin lalle Allah yana cewa, Inna ha baƙaratun, ita ɗin saniya ce la faridun, wato ba guzuma ba kenan ko, wala bikrun ba karsana ba, ai la kabiratun wala sagiratu. Kenan ba babba ba ce mai shekaru ba kuma mai ƙuruciya ba ce, wal faridu alfariq din nan almusinnatu allati la talik tsohuwar saniya wacce ba ta haihuwa ita ce fari wal bikr al bikr din nan alfatatu saghiratu allati lam talik qat ita ce mai kuruciyar da bata fara haihuwa ba wa hudifat al ha'u minhuma anan afariq da bikr an cire ta'un ko ha'un ta ta'anis kenan ko liktisasi liktisasi bil inati kal ha'id liliktisasi kenan saboda keɓantuwa ga mata an ce fari ko bikir mace ake nufi na haka ba buƙatar sai an sa ta uta anis an gane kamar dai alha'id an gane mace mai haila awanun wasatun nisfun wato tsakatsaki ce baina zalika ai baina sinina tsakanin wannan shekarun bata tsufa ba kuma bata zama mai budurwa ba an gane faf'alu ma tu'maruna min zabhil baqarati wala tuksiru su'al ku aikata abin da aka ce ku yi na yanka saniya kada ku yawaita tambaya ba kyau yawan tambaya yawan tambaya wani ya zo annabi sun ya ce Allah ya ce ku yi hajji ya ce kowace shekara annabi ya kula shi can annabi yake da na ce eh da ya zama wajibi kuma ba za ku iya ba an ce kai kawai je ka aikata yau ba ruwanka da, da yawan su'ali qalu du'u lana rabb qalu du'u lana rabbaka suka ce ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha yayi mana bayanin kalarta qala sai ya ce innahu yaqulu innaha baqaratun sani kawai wato shi Allah lalle shi yana cewa saniya ce safra fatsa faqi'ul launuha qala ibn abbas shadidatu sufra faqi'ul launuha dinnan shine wanda fatsinta ya ci sosai tasurun nazirina ilaiha tana dadadawa masu kallanta to yu'jibuhum husnuha kansu yana burge ta wa safa'u launiha da tsaftar kalarta kinan in ka ganta sai ta baka sha'awa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya asa'imatun am amila to sai suka ci gaba da cewa sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka ya bana bayani cewar mi a sa'ima dore ce wacce ake sakin ta taje ta kiwo da kanta am amila ko wacce ake aiki da ita ne wacce ake sa ta a gona ta aiki innal baqara tashabaha alaina saniyar da ta rikitar da mu ne walam yaqul tashabahat nan Allah bai ce tashabahat ba li tazkiri lafzil baqar saboda ai bakara an gane yace bai ce baqaratun ya sa ta wuta anis ba ka qaulihi ta'ala a'jazu nakhlin munqa'ir bai ce munqa'ira ba saboda ni nakhlin din bai ce nakhla ba an gane wa inna insha Allah la muhtaduna ila wasfiha kuma insha Allah za mu shiri zuwa ga kalarta nan malamai suka ce ba dan sun ce insha Allah ba ko da sai bakala ta kare suna ta mahiya ma launa ba su samu sun dace nan ce sa alamunan ka dukkan a cewa insha Allah tun farkon ka ce insha Allah baka ne annabi Sulaiman wasallam ya ce ne tare da duk matansa kuma kowace sai ta haihu ta haifi yaro namiji da zai je jihadi ya ɗauka kalmar Allah bai ce insha Allah ba an gane ya tare da su dutsen ɗaya ce kai ɗauki sai sa Allah ce da annabi sai wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ay yasha Allah an gane eh wato qala sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu inna baqaratun la zalulun wato lalle shi Allah yana cewa saniya ce ba forarriya ba muzallalatun bil amal wato ba wacce take forarriya da aiki ba tusirul arda taqlibuha lil zira'a ba wacce take huda ba kenan wala taskil harsa ai lasat bisaqiya sannan ba kuma wacce take shayarwa ba ce kun san cikin shanu akwai wacce take huda wata kuma me in kuka je gunda suke da sha'awa wannan wahalar ruwa za ku samu da dabbobi ake ake ake bayi za a kora su su janyo ruwa saboda zurfin ruwa da kuma girman mai gugar da take ɗebowa ruwa to ita ba haka take ba musallamatun bari'atun min al'uyubi an gane ta baranta daga duk wani aibi lashi ya tafi ha ba ta da ratsin launi ma'ana kalan nan nata kuma shine duk jikinta la launa lahasiwa launi jami'i jildiha kunji lashi ya tafi hadin nan ba ta da wani kala sai kalar fatarta guda ɗaya قالوا الآن جئت بالحق كن يهودا كن بني إسرائيل أي بالبيان التام suka ce to yanzu ne ka zo da cikakken bayani a shafi mai warkarwa allazi la ishkala fi wanda babu wani gaure a cikin sa fa zabahuha Allah ya ce suka yanka wannan saniyar amma fa sai da suka cuya suka same ta kuma tsada suka siye ta so da sun zama masu taurin kai na ce muku yanda kake so ka mu'amalanci ubangiji to haka zai yi in ka zama mai taurin kai to sai Allah ya tarbiyantar da kai in ka zama kullun kaskance to sai Allah ya buɗa maka abubuwa cikin sauki don haka wa ma kadu yaf'aluna Allah ya ce kuma basu kusa su aikata ba ma'ana yankawar da suka yi mako ba dan waccar insha Allah din ba da yanzu ma ba za su aikata ba qawlu azza wa jalla wa qatantum nafsan wato fadin Allah kuma wato kuma hakika kun kashe rai haza awwalul qissa wannan shine farkon labarin wa in kanat mu'akhkharatan fi tilawa duk da jinkirinsa a karatu faddaratun fiha wato wanda kuka ne kuka tunkuda wa juna kowa yake cewa ya jefa wannan wannan ya jefa wannan kuka yi sabani ciki asluhu tadaratu wannan faddaratum din asluhu tadaratum ne fa udgimatu ta fi dali sai aka shigar da ta cikin mai dal wa ud ila alif aka shigar da alif ciki an gane misli misali istaqaltum an gane قال ابن عباس ومجاهد معناه فاختلفتم da Abdullahi dan Abbas da Mujahid suka ce faddara'tum fiya ai fakhtalaftum fiya kuka yi sabani kuka ringa tukuda wa juna wallahu mukhrijun ay muzhirun ma kuntum taktumuna wato Allah mai bayyanar da abinda kuka kasance kuna boyewa ne fa innal qatila kana yaktumul qatla domin shi wanda yayi kisan yana boye kisan ne shi yasa ya je dora wasu mashari fa qul nadribuhu ya'ni al-qatil bi ba'dihha wato sai muka ce ku bugi mamacin nan da sashinta, ai bi ba'dil baqara, ai da sashin saniyar, fa fa'alu zalika, sai suka aikata, fa qama al-qatilu hayyan bi iznillah, bi ta'ala. Wato sai wannan mamaci ya miƙe, wato raye da izinin Allah madaukaki wa audajuhu ai uruqul unuqi tashqubu daman. Lokacin da ya tashi kuma wato jijiyoyin wayarsa suna zubar da jini. Wannan hikima ce ta Allah, duk wanda aka shi ranar alkiyama, nan sassanin ya shi har alƙiyama zai tashi ne nan jijiyoyin suna zubar da suna zubar da jini zai kuma ta kuma wanda ya kashe shi ya kawo shi gaba al'ashir shi ya ubangiji tambaye wannan ne yasa ya kashe Allahu akbar yanzu a kamo wannan fulani sun sauna hadisin kuwa masu zuwa suna kashe mutane akan miliyan akan kuɗi ɗan kaɗan ko ku kashe mutum bai kai bai zubar muku ba bai wannan ɗinku wannan wallahi tallahi in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan shari da waɗannan mutane suke ciki da kuma jahilci an gane Allah ta'ala ya shiryar da mu ya tsare mu kuma daga sharrin su an ga dan masharranta ne Allah ya raba mu da su wa fihi idmar cikin wannan aya wato akwai boyayyen abu taqdiruhu fa duriba fa huyya wato sai suka duka shi sai aka rayar da shi kazalika yuhyi Allahu al-mauta kamar haka Allah yake rayar da wato ainihin matattu wa yurikum ayati kuma yake nuna muku ayoyin shi la'allakum ta'qilun tsammani za ku hankalta thumma qasat qulubukum amma kun ji Allah abin da yace dangane su kuma sai zukatan su suka ne bushe yabisat wa jaffat suka bushe suka kaikashe jafaful qalbi abin da ake nufi da kaikashewar zuciya khurujur rahmati wallinu minhu anhu duk zuciyar da ba rahama ba tausayi ko to ta kaikashe ta bushe an gane min ba'di zalika ba'da zuhuri dalalat wato bayan bayyanar mi dalilai fahiya ai fil ghilzati wa shidda wato zukatan nan sai suka zama wajen kaushi da tsanani kal hijara kai ka ce kaman dutse wallahi akwai waɗanda ne zukatan su ma gwada dutse wani in kai mu'amala da shi alamar tausayi da rahama babu tattare da shi yanzu ta mutum zai ɗauke ka da ƙafa ya tafiyar kilomita ɗari biyar da kai a cikin jeji cikin ƙaya ba ka da takalmi ba a baka ruwa wani akwai rahama a zuciyarsa wallahi dutse ma ba zai maka wannan abun ba a ce dutse Allah ya bashi dama ya saka rashi wani abu wala ba zai maka haka dabba to amma kun ga fahiya kan hijara au ashaddu qaswa kai kashewa zuciyarsu kai kace wani dutse ne kai ya ma fu dutse kai kashewa kila au bi ma'ana bal wato kila anan an ce a wani kaulin an ce au din nan au ashaddu din nan ko bi ma'ana bal bal wa ashaddu qaswa kenan ba haka ba sun ma fu dutse me kai kashewa wakila a wani kaulin an ce bi ma'anar waw wato au din nan ai ma'anarsa waw ne kal hijara wa ashaddu qaswa an gane ka kauli ta'ala wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun nan ai bal yazidun aw wa yazidun an gane kuwa thumma faddala faddala al hijarata ala al qalbi al qasi kun sai Allah ya fifita dutsi fa akan kaikashashiyar zuciya fa qala sai ya ce wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar ai daga duwatsu akwai wanda koguna suke fashewa su fito daga gare su kenan akwai dutsen da yake dauke da alkhairi ruwa yana ne kuta wanda za a amfana akwai kuma zuciyar da kwata kwata ba ta dauke da ne da alkhairi to ba ta ba ta da alkhairi a karan kanta ba ta da alkhairi a al'ummar da take rayuwa a ne a cikin ta wa inna minha sanan daga cikin duwatsu lama shaqqaqu akwai wanda yake tsagewa fa yakhruju minhu alma sai kuma ruwa ya fito idan ruwa ya fito arada bi uyunan kun ji ko dunal anhar nan ba kogi bane ba a idan ruwa ne nan ma shira akwai su ko daga dutse ya samu wata kafa ruwa na bulbulwa kuma fiye wata suwan wata an gane ruwa lafiyayye mai kyau mai tsafta wa inna minha daga cikin duwatsu din kuma lama yahbitu yanzilu min a'la aljabal ila asfalihi akwai wanda yake faduwa daga saman dutse zuwa ƙasa mun je nan gida Yusuf da kai muka je a tafi ko wani dutse daga sararin samaniyar duwatsu ha kawai ya gangaro mutane suna ku kauce ku kauce wallahi ye landin ye landin ya zo ya samu wani guri kuma ya ci kun ga wa inna min alama ya habitu min khashiyatillah daga ciki akwai wanda yake gangarowa daga saman zuwa ƙasa amma Allah ya ce min khashiyatillah saboda mi tsoron Allah to su kuma da muka je sai suka canfa duk lokacin da dutse yayi wannan akwai wani abun su na magudanci sai suke zuwa suke kankara kun ji to khashyatillah tsoron Allah ne yasa yake mi ce gangarowa wa qulubukum la talinu ku kuma zukatan ku ba su mi tausasuwa wala taksha ya ma'shar yahud kuma ku yahudawa zukatan ku ba ta tsoro ta kiyaye dokokin Allah wa mallahu bighafilin bisahin Allah bai kasance mai rakkana ba amma ta'malun wato daga abinda kuke aikata ba wa'idun wa tahdid nan tsoritarwa ne da tsawatarwa قرأ ابن كثير تعملون بالياء ابن كثير وما الله بغافل عما تعملون يا كان تاشي وما الله بغافل عما يعملون Allah baya rafkana daga abin da bana abin da suke aikatawa an gane kuwa wal akharuna bita sauran qurra kuma sun karanta ni da ta'u ya koyan wa musulmai ayan nan ta karshe ta yi mana bayani akan hatsari na kaikashewar zuciya to yana da kyau mutum ya bi hanyoyin da suke tausasa zuciya a takaice hanya ta farko shine ambaton Allah alam ya'ni للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق سأل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد هذا ما ينقل أشوانا الآية إن كانت تفسير الله فسنا بياني ambaton Allah yana daga cikin abin da yake raya da zuciya sannan sai tausayawa maraya sahaba ne su sun yaro yana koka masa akan zuciyarsa kai kashe shi ta kai kashe annabi ce in kana so zuciyarka ta yi taushi ka shafa kan maraya ka bashi daga abincinka ka ji kan maraya sai Allah ya tausasa maka zuciya an gane to akwai yawan tabbata Allah na ciki tausayin maraya na ciki da sauran dukkan ayyuka na alkhairi bil jumla suna cikin ayyukan da suke tausasa zuciya amma mutum ya nisanci ambaton Allah ko ya nisanci wa Allah ɗaya to zuciyarsa zo da za ta za ta kai ƙashi za ta bushe. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Duk waɗannan ayyakuyan wa musulmai Allah ya kawo mana su don mu guji aikata irin abin da waɗannan mutane suka yi. suka aikata insha Allah ta'ala mun iso karshen hizbi na ko gobe za mu tashi a hizbi na biyu kenan daga hizbi na alqur'ani 60 Allah ta'ala ya mana dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum